إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم وأنشأت ما لا يكي واسين فاري خمسين مقامة wato makama hamsin shine maf'ul din zamu iske shi a gaba shi yace sai na faru makama hamsin alama u'anihi a bisa abin da na yi gogegeniya da shi wurin ƙarihatin wato na ƙuɓɓugar hankali an gane ko ƙuɓɓugar wato hankali jamidatin ƙuɓɓuga wadda take sandararra wato lafazin u'ani fi'ilun mudari'un ne mushtaqqun min al'ana al'ana ita ce al-mashaqqatu wa ta'ab wahala da gajiya an gane ko shine ake cewa al'ana shine wani malami yake cewa a qasir anaka fa inna rizqa munqasim ya'ti ilayka walau fi jabhati al-asadi anaka ai wahalarka shine imamu shafi'i yake cewa ورزقك ليس ينقصه التأني وليس يزيد في الرزق لعناه أرزقك yace bi a sannu ba zai tauye maka arzikinka ba walaisa yazidu fi rizqi la'anahu wato wahala da zahin nema wato bai ya dada ma bawa akan arzikin da Allah ya yanka masa shi ne yace wa an sha'atu sai na faru makama hamsin alama u'anihi a bisa abin da na yi gujejjeniya da shi min qarihatin wato na ƙuɓɓugar tunani jami'atin ƙuɓɓuga wadda take ƙeƙashashiya ko kuma ka ce sandararra lafazin ƙariha wato shine lokacin da mai gini rijiya ya kai lokacin da ya ƙulƙulo idon ruwa ya fara ƙulƙulowa shine ake ce masa ƙariha saboda haka a nan sai ya ari kalmar ya yi amfani da ita akan ubbugar tunani wanda Allah tabaraka wa ta'ala ke ma bayansa kyauta a nan ne yake nuna cewa ya ubbugar tunani shi a kahitaki tuntuni ta keka shi wafi ilatin da nura khamidatin wadda take butatta al-khumud wato shine wucewar wuta ta linsa an gane ko shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa fama zalat tilka da'awahum hatta ja'alnahum hasidan khamidi in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun ya hasratan 'ala al-ibad wa rawiyatin yake cewa da lura nadibatin wato wadda take kafaffa lafazin nadiba wato ismul ismul fa'il ne lil mu'annas an gane ko mushtaqqun min an-nadu ana cewa nadiba al-ma'u naduban wato ruwa ya kafi yayi nutso a cikin ƙasa shine yake cewa wa rawiyatin da lura nadibatin wadda take kafaffa sai ce wa da bakkan ciki jam'i ne na ham nasidati wato bakkan ciki waɗanda suke masu wahaltar da bawa lafazin nasida an tsago shi ne daga annasbu annasbu ita ce wahala zalika bi annahum la yusibuhum dhama'un wala nasabun wala makhmasatun fi sabilillah wala yaqauna mawdi'an yajibu al-kuffar ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به أمر صالح إن الله لا يضيء أجر المحسنين دفتسا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين دفتسا وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة أنغانيكم شيء وهمومي dagaggan ciki nasu batin waɗanda suke masu wahaltar da bawa sai ke cewa wa'an sha'atu kenan ga maf'ulin salam sai ce wa'an sha'atu hamsina makamatan na fari makama hamsin ta hatawi ta tattaras ala jiddin ƙauri wato a bisa gaskiyar faɗa wa hajjihi wato da tawargi lafazin aljiddu wato shi ne zance wanda yake na gaskiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa salatu jidduhunna jiddu wa hazluhunna jiddu annikahu wa talaqu wa raja'a a wata riwaya wal itqu shi ne yace ta haka wi wadda ta tattaru ala jiddil qawli a bisa gaskiyar fada wa hazlihi wato da tawarji shine Allah yake cewa wa ma huwa bil hazl alqur'ani ba zance bane wanda yake na wargi wa raqiqil lafzi da kakkabsan lafazi wa jazlihi da kakkabransa an gane ko al-ata'ul jazil wato ita ce kyauta wadda take kakkabra kakkaura shi ne yace wa raqiqil lafzi wato da kakkabsan lafazi wa jazlihi wato da wanda yake kakkauransa wa gurarin bayani da zaɓaɓen bayani lafazin gurra wato shine alkhiyaru min kulli shay'in zaɓaɓɓen abu daga cikin komai kar in yanta mun wuce a cikin kitabul hudud giyar jinjiri na baiwa shine mutum ya bada gurratul abu an gane ko ya bada bawa wanda yake zaɓaɓɓe saurayi na tashi lafazin kenan algurar jam'i ne na gurra don haka farin gushi na gaban doki ake ce masa gurra inna ummati ya atuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min athar nubu wa durarhi da gwalagwalansa lafazin addurar jam'i ne na gurra wato babban wato gol shine ake ce masa gurra shine suke cewa addurratul yatimiyya wa mulahil adabi yake cewa da kyawawan kalmomi na adab lafazin almulah jam'i ne na mulha akwai littafi na nahawu mulhatu da irab an gane ko mulah wato kyawawan al'adab wato kalmomi na adab wala wadirhi sai ka ce da mawuyacinsa ko kuma ka ce da mai wahalar samu lafazin al-nudra shine wato abu wanda yake mai wahalar samu idan suka ce haza shay'un nadir wannan abu ne wanda yake yiwuwar samu an gane ko shine ash-shay'un ladhi yaqillu wujuduhu abinda samun sa ke karanci shine ake ce masa nadir shine yace wala wadirihi da mawuyatan sa wanda ba a kullum ake samun su ba ila ma washahatu hadhihi min al-ayat zuwa abinda na ƙawatar da wannan makama da shi wato na ayoyin alkur'an lafazin washaha ma'anarsa shine an zayyana ya ƙawatar an tsago shi ne daga alwisha alwisha wani kayan ado ne wanda yake na matan larabawa a wancan lokaci fata ce ake ɗinkawa sai ta biyo nan tsakankanin kafaɗu guda biyu a nan sai a yi sanciro wanda za a ɗaura a tsatso sannan fatar idan ta biyo nan da nan wato sai a ƙawatar da ita da zinare wato da gwalagwalai da tsakiya ake ɗinɗinkawa ta rinda kyalli daga nesa shine ake ce masa alwisha shine imru'ul qais yake cewa izama surayya fi sama'i ta'arrabat ta'arruda asna alwishahil mufassili mufassali an gane ko izama surayya fi sama'i ta'arrabat ta'arruba asna'il wisha'il mufassali farji'tu wa qad naddat li nawmin thiyabaha lada sitri illa libsata al mutafaddili فقالت يمين الله ما لك حيلة ولا إن أرى أنك لغواية تنجلي إلى الوشاة وتشيني كاين أدو ila ma washahatu hadhihi min al-ayat zuwa abinda na kawatar da ita na ayoyin alqur'ani sai ce wa mahasinul kinayat wato da kyawawan wato alkunya da kyawawan wato alkunya lafazin alkinayat wato jam'i ne na kinayati jam'i ne na kinayatun idan ka ce alkunyat jam'insa sai ka ce alkuna alkuna an gane ko wato ita kinaya babe ne daga cikin babubbuka na ilimi wanda yake na balaga asalinsa suka ce an ta zukura shai'a bi gairi lafzihi imma li ibhamin ala jalisika aw li ta'zimin aw li tahqir wato shine da zaka ambaci abu ba tare da lafazinsa ba kamar yadda ko a hausa muna da kinaya an gane ku yanzu da kace na tafi bayan gari menene ka tafi ka tafi yin bawani ko kuma wannan an gane ku kinaya ce kenan larabawa ku suna yin kinaya saboda ɗaya daga cikin abu uku in ma kana so ka ɓoye ma abokin zamanka wani abu ba ka so ya san da inda aka sa gaba sai ka yi kinaya akan abin da kake nihi ko kuma kana nihin ka girmama abu shi ma sai ka ɓoye lafazin da zai bayyana shi a fili ko kuma kana son ka wulakanta abu ka maida shi ba wani abu ba shi ma sai ka yi kinaya a kansa misalin inda ake ɓoye wani abu kamar misalin mutanen hudu alaihi salam ko mutanen annabi nuhu alaihi salam mutanen hudu ne suka ce masa inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin anan da suka ce mu muna ganin ka kai hudu ashe kai kana daga cikin waɗanda suke da tsabar wauta anan ba suna nufin wauta haƙiƙanin wauta yadda take abin da suke nufi shine ƙaryata shi akan mangancin da ya da shi shi ma sai ya musu raddi akan wani sai ce laisa bi safahatu yace babu wata wauta tare da ni tunda abin da kuke nufi da wauta ba komai ba kuke nufi illa ƙaryata ni sai ce walakin ni rasulun min rabbil alamin kaga anan menene sun yi shi ne lil izhami alal jalis don su koye ma abokin zama hakikanin wato abinda bayanin su ya kunsa idan ko ya kasance litta'azim wannan a hausa ma muna da shi kamar mace in ba ta son ta kama sunan mijinta saboda girmamawa sai a ce baban wane in kai ma ba ka son ka kama sunanta sai ka ce babar wane ummu fulani ko kuma abu fulan kinaya ce an gane ku littahqir wato shine lokacin da ba a buƙatar a ambata wani abu mu ga ubangiji tabaraka wa ta'ala kinaya yayi akan tarawa tsakankanin iyali ubangiji ta'ala yake cewa علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم سيتي فالآن باشروهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن قال سيئ أنفاني لفظ المس can sai yake cewa aula mastumin nisa'a sai ya amfani da lafazin almasu sannan sai yake cewa wa kaifa ta'khuzunahu wa qad afda ba'dukum ila ba'd nan sai ya amfani da lafazin al-ifda sai ce falamma taghashtaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi sai ya amfani da lafazin al-gishiyan duk a cikin wannan kalmomin kinaya ce ubangiji tabaraka wa ta'ala yake game da tarawa tsakankanin ma'aurata guda biyu bayan gari sai Allah ya yi kinaya sai yake cewa auja a ahadun minkum min al-ghaib lafazin al-ghaib wato jam'i ne na guba idan aka ce guda wato shine kurani kurani tagawwaba ma'ana ya shiga kurani saboda duk wanda zai yi bayan gari idan yana da hankali ba zai fito ba kan tudu yanda kowa zai hango shi daga nesa sai ya samu korami idan ya shiga koramin ma sai ya samu wani shinge ya ɓoye a bayansa sai ubangiji ta'ala yake cewa auja a ahadun minkum min al-ba'i jamunsa shine al-ghiban shine yake cewa tuqaddi ghibanan ka anna mutunaha idza azharat kusamu la'an mubashara an gane ku shine sai ce ghiban kaga anan kenan kinaya ce ubangiji tabaraka wa ta'ala ya littahqir sannan kuma mu gane game da isa dan maryam da mahaifiyarsa sai Allah yake kinaya game da bayan gari da suke yaya wanda ke gawani yayi bayan gari ya cancanta abauta masa a ce Allah ne wanda ci da sha yake yayi bayan gari sai Allah yake cewa mal masihu ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul sai ce wa ummuhu siddiqatun kana ya akula ne ta'am ma'ana kana ya akula ne ta'am ma'ana suna bawani suna bayan gari sai Allah ya kinaya sai ce sun kasance suna cin abinci ba cin abinci ba ake nufi ana a bayan gari wanda yake bawani yayi bayan gari ya cancanta ya zama ubangiji bai cancanta ba ubangiji ta'ala shine allazi la yu'im wa la yuqam wa huwa yu'im an gane ku qul a ghayra allahi attakhidhu waliyan fadir samawati wal ard wa huwa yu'im wa la yuqam ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun shi ne sai yake cewa wa mahasinul kinayat wato da kyawawan alkunya warasa'atuhu fiha yake cewa sai na dan farama wannan makama min al-amsad al-arabiyya wato daga cikin karin magana wanda yake na larabci lafazin al-amsal wato jam'i ne na masal abinda ake cewa al-masal shine karin magana an gane ko karin magana wanda yake na larabci za ka same shi mai tarin yawa a cikin wannan littafi sai ce walla ƙwa'ifil adabiyya wato da tafsasan kalmomi wato na ilimin adab wala ahajin nahawiyya wato da zaurance wanda yake na nahawu lafazin al'ahaji jam'i ne na uhujiya al'uhujiya wato shine mutum ya ɓoye abu ya ce menene kaza don ya jarraba hankalinka mushtaqun ne min alhija alhija shine hankali kamar ya ce maka wani menene a hannuna in har ka faɗi zan baka kaza kamar yadda hausawa wato ake koyar da yara tun suna kankana ake cewa gulli gulli ta ki gulluwa sai ka ji ya ce inuwa Allah ya yi karaba na kankanar aduwa ba sai a ce miciji Allah ya yi sirdi ba na hawa ba sai a ce kunama an gane ko ɗan kirwan kan hanya caɗi yaron caɗi ba sai a ce yunwa to duk irin haka shine ake ce masa al'ahaji ko kuma a ce masa uhujiya za mu iske waɗannan ahaji a cikin makama ta ashirin da hudu ita ce alƙaɓa'iyya wanda yake cewa wa fi ayyi mawqin tabruzu tabruzu yana wa fi ayyi mawqin yake cewa wa fi ayi mawdini ya dan kwanta yake cewa yake cewa yake cewa wa fi ayi mawdini yabruzu rijalu tabruz shi ne yake cewa wal ahajil nahawiyya wato da zaurance wanda yake na nahau wal fatawal lugawiyya tayi wa fi ayi mawdini talbasu zukuranu براقع النسوان وتبرز ربات الهجال بأمائم الرجال wai a wani wuri ne wato mazaje suke fitowa da ɗan kwali wanda yake na mata yace su kuma mata su fito da raunina waɗanda suke na mazaje wannan za mu iske zaurance ne akan matsaloli waɗanda suke na nahau a cikin makama ta 24 insha Allah ta'ala sai ce wal fatawan lugawiyya wato da fatawa wato ta nuba wannan kuma a cikin makama ta talatin da biyu ita ce abdalliyya wanda ɗan masanin duniya ya zo aka masa tambaya ɗari an gane ko dukansu kuma ya amsa makama ce wadda aka dangana ta zuwa ƙwaiba ita ce madina ake ce mata abdalliyya su ne za mu iske fatawa wadda take ta nuba shi ne yake cewa a yashi gurgusulu alaman amna qala la walau sanna rashin wanka na zama wajibi ga wanda ya fitar da mani ya ce ko ɗaya ko da su biyu ne ya fitar da mani ba kaga lafazin amna ba yana nufin fitar da mani ba amna bi ma'ana nazala fi mina ya sauka amina an gane ko a yajuzu lis-sa'ili an ya'kula ba'da ma asbaha qala na'am yace wai ya halatta mai azumi ya sanya abinci gabansa ya shaƙe cikinsa bayan ya wayi gari ya ce ƙwarai da gaske wannan ai shine ya fi dacewa kaga asubaha ba yana nufin ya wayi gari asubaha bi ma'ana auqadal misbaha bayan ya kunna fitila to za mu iske irin waɗannan fatawa al-lughawiyya sai yake cewa warrasa ilil mubtakara yake cewa da lefurori waɗanda suke al-mubtakara waɗanda suke abin ƙaga wanda shi ya fara zauwa da su wanda babu wanda ya gabace shi a wannan fage za mu gansu a cikin wannan littafi sai yake cewa an gane ko shine ake cewa albakura wato farkon abu daga cikin 'ya'yan itace kamar hatsi za ka iske wani hatsi ana tuni sai ka ga ya hudda kai shine ake ce masa albakura makururuciya kenan shi ne sahiya farkon yini sai a ce masa albukura an gane ko wani ƙar sabbaha hun bukuratan azabun mustaqir sai yake cewa wani kuɗabi muhabbara yace da kuɗubobi waɗanda suke abin ƙawatarwa lafazin almuhabbar ismul maf'ul ne an gane ko min alhibar ko kuma min hibara abinda ake cewa hibara wato wani bargo ne wanda ake sakawa a ƙawatar da shi a birnin yaman kar mu manta a cikin darasin mu a cikin kitabul jana'iz mun wuce da hadisin da yake cewa sujiyan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama bi gurbin hibara wato shine wanda aka kawatar da shi sai yake cewa wal mawa'izul mulkiya wato da wa'azuzzuka waɗanda suke masu sanya kuka lafazin mawa'iz jam'i ne na mau'iza ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin wal adahi wal adahi kil mulhiya yace da ababen dariya waɗanda suke masu shagaltar da mutum lafazin al'abahik jam'i ne na unduhunka abin dariya kenan almulhiya waɗanda suke masu shagaltar da mutum an gane ko shi ne yake cewa wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu tatalaha ai tatashagalu anhu almulhiya ai ashagila wadda take mai shagartar da mutum yace mimma amlaitu jami'ahu yake cewa game da abinda wato nan shibtarsa baki ɗayansa ala lisani abi zaid saruji a bisa harshen abu zaid na birnin saruja lafazin al'imla wato shine al'ilqa'u alal katib marubuci kamar kankanan yara kana faɗar kalima ɗaya bayan ɗaya su kuma suna rubutawa wato shine ake cewa al'imla a hausa ana ce masa shirka shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa qalu asatirul awwali naktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila ila anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima sai ce wa asnadtu riwayatahu na dangana riwayarsa ma'ana riwayar wannan littafi ila ila harif ibn hammam albasari wato izuwa har dan hammam albasari mutumin basra kenan kamar yanda shi badi'u zaman ya dangana riwayar wato izuwa abul fatih wannan ya dangana wato kadar misali wannan makamar tasa zuwa wannan abul fat wannan wake da suna abul fathil iskandari sannan riwayar kuma sai ya dangana ta zuwa wato isa bin hisham shi kuma a nan sai ya dangana kaga makamar zuwa abu zaid na birnin saruja riwayar ku sai ya dangana ta zuwa harif al-harif ibn hammam al-basri sai ce wa ma qasattu bil ihmad fihi yace ban yi canza salo a cikin wannan makama wani lokaci yana maka wa'azi kamar a cikin makama ta sha ɗaya da ta ashirin da ɗaya da ta talatin da ɗaya da ta arba'in da ɗaya za ka ji wa'azi ne wata makamar ku sai ka samu ababen dariya ne wani lokaci yana cikin wata kissa sai ka ga ya yanke ya shiga wani labari na daban ya ce to irin canza wannan salo da yurhu ba fihi game da wannan littafi illa tan shi da ƙarin ihi sai don sanya nishaɗi da walwala ga wanda yake mai karanta littafin lafazin al-ihmam wato shine al-intiqalu min shay'in ila shay'in ciruwa wato daga wani fanni zuwa wani fanni na daban asalinsa sun ciro shi ne taguwa ko kuma mu ce raƙumi lokacin da yake kiwo a wurin da ke akwai ciyawa mai zaƙi idan ya ci ya ci ya ƙunshi ya ƙosa sai ya yi gaba ya nemi inda ke akwai ciyawa miyami cin wannan ciyawa miyami zai sanya duk ciyawar da ya ci mai zaki sai ta narke idan ta narke kuma hannu sai a koma a ci wadda take mai zaki kuma sannan a dawo a ci wadda take mai yami saboda haka suke cewa duk makiyayar da take da ciyawa mai yani yanda ka san kayan lijim a cikin abinci na ɗan na 'ya'yan adam wanda in ka ci shine suke ce masa dusar wanda in ka ci abinci in ka dora sannan zai narkar da wannan abinci hannu in an jima sai ka ci wani ba tare da cewa wannan abinci ya kumbura maka ciki shine yace bayyinihi da canza salo a cikin wannan makama daga wa'azi na koma ababen dariya daga wani labari na koma wani labari illa tanshida qari'ihi sai dan sanya jin daɗi ga mai karanta littafin duk lokacin da zai kasance littafi a kan salo ɗaya to mai karantawa zai yi gaugawar tsinsawa kamar misali a ce a nan ka kama hanyar agadas ko hanyar niyami babu wani fano wanda zai nuna cewa a yanzu ka sare tafiya wadda ta kai kilo kaza kuma abin da ya rage maka kilo kaza babu fanon da zai nuna maka za ka kosa da wannan tafiya amma duk lokacin da kasancewa ka ci kilo kaza kilo kaza ya rage maka to wannan babu kosawa tare da kai zaka samu nishadi hikima daga cikin hikimomin ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya karkasa alqur'ani surori daban-daban ba a sauko da shi haka a dunkule wato don mai karantawa ya samu nishadi a cikinsa shine malam yace ni na wannan littafi nawa da nayi na yi haka ne saboda sanya nishadi ga mai karanta shi sai ce wa taksira sawadi talibihi kuma don yawaita jama'a wadda take neman wannan littafi don ta karanta ta amfana da shi lafazin sawat wato shine shakas ashkas gangan jiki an gane ku duk wani gangan jiki sawa'an na mutum ko wani icce ko ma mai nene mai dubu dubu wato shine ake ce masa sawat an ce masa sawat suka ce li annahu yusawwidu al-arda bi dhillihi domin yana dugunta ƙasa da inuwarsa kar mu manta mun wuce da shi a cikin hadisi wanda yake muttafaqun alai riwaya ta Abdullahi dan Abbas hadisin yana cikin Bukhari da Muslim mun wuce da shi a cikin kitabu tauhid a cikin wannan babu man haqqaqa tauhida dakhala aljannata bighairi hisabin wala azab hadisin da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa uridat alayya al-umam فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد yake cewa yake cewa fa iza sawadun azim an gane ko yake cewa sai ga maka wata jama'a mai girma yake cewa yake cewa fa iza sawadun azim sai ga wata jama'a wadda take mai yawa fa zanantu annahum qaumi ummati sai nayi zaton cewa al'umma ta ce fa qila hadha musa wa qaumi yake cewa sai aka ce mu wannan musa ne da jama'arsa an gane ku fa nazartu fa iza sawadun azim yace sai na koma duri sai na ga wata jama'a mai yawa sai aka ce masa hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala azab kenan lafazin sawad wato shine jiki shine jama'a kenan shine nan sai yace wa taksira sawadi talibihi wato da yawaita jama'ar jama'a wadda take mai neman littafin yace walam udi uhu bambara ma wannan littafi nawa min al-ash'ari daga cikin waƙe-waƙe al-ajnabiyya waɗanda suke manisanta ajnabiyya ism ne min mu'annas idan namiji ne sai ka ce masa al-ajnabi idan aka ce al-ajnabi shine man laysa bainaka wa bainahu qaraba wanda babu kusaci wani danganta tsakankaninka da shi an tsago shi ne daga aljanaba aljanaba shine al-bu'ud an gane ko shi ne sai yake cewa fa basirat bihi an junubi ya'ani an bu'udi shi ne sai yake cewa walam udi uhu min al ash'ar al ajnabiyya ban bara ma littafin wannan nawa wasu waƙe-waƙe waɗanda suke manisanta da nawa ba illa bai taimi sai bai tuttuka biyu kacal fazzaini waɗanda suke makaɗaita assastu alaihima bunyatal maqamatil hulwaniyya wanda na gugunta ginin makama ta birnin hulwan wato a kansu waɗannan laituttuka guda biyu lafazin assastu mushtaqqun ne min al-asas al-asas wato shine foundation foundation a Hausa shine ake ce masa gudu afaman assasa bunyanahu ala taqwamin Allah wa ridwanin خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين سيكي تشوى وآخرين مقام الهلوانية إتتي مقام تبيو كمر النظام إسكي سيكي وآخرين da wasu baitittika biyu na daban tau'amai waɗanda suke tagwaye tau'am shine wato ɗan tagwaye tau'amai tau'aman wato su ne ɗan tagaye an gane ku duka wani baiti hudu ne kacal wanda yake gana shi ba a cikin wannan littafi duk baitin da ka gani shi ya kirkira shi yace dammantu huma khawatimal maqamatil kharajiyya wanda na hada su da cikamakin wato makama ta birnin karaj za mu iske ce ita ma makama ce ta musamman wanda a ƙarshen makama ta birnin karaj za ka samu baituttuka biyu to waɗannan ba na malam ba ne ya ce wa ma a da zalika duk abin da ya waneci wannan ya ce fakadiri ya ce wannan tunanina ne abun ƙudurhi wato shi ne farkon wanda ya zo da shi idan aka ce fulanin abu ƙuduri fulani wato shi ne farkon wannan ɗinsa suna cewa yuqalu lil mar'a fulanin abu ƙuduriha يعني وهو أول من تزوجها وافتضها وأزال بكارتها ما ترد كفار أوري za a iya cewa kai kai ne matsayin abu uzuriha domin kai ka aure ta ka fara saduwa da ita shi ne sai ce wa muqtadu bil hulwi wa murrihi yake cewa kuma tunanina wato shine mai karyo mai zaƙinsa sa da mai ɗacin sa duk wani baiti in ka ji a cikin wannan littafi mai daɗi ko wanda yake marar daɗi duka dai nawa ne an gane ku yake cewa haza ma'atirafi yace amma wannan abin da na gaya muku cewa duk abin da ka gani nawa ne wato tare da furcina da tabbatarwa ta bi annal badi'a rahimahullah cewa badi'uz zaman Allah ya ji kansa sabbaqu gayati yake cewa shine mai yawan rigaye wato na kai matuka duk lokacin da za a sukunya malaman adam a wani fage wanda yake na adam to wanda zai zo lamba na farko an gane ko lambuwan lambawan wato shine gadiɗin zaman sabab wato shine wanda yake sigatul mubalaga ne wanda yake zauwa na farko a kullum a cikin sukuwa raya wato shine wurin da ake iyakancewa a ƙayyade na sukuwa a ce daga wuri kaza zuwa wuri kaza to duk lokacin da aka sukunya malamai a fage wanda yake na adam to galibi bade zaman shine yake zamantowa lamba wan sai ce wa sahibu ayati kuma ma'abucin ayoyi ne za ka samu ayoyi da yawa a cikin makamarsa yana iktibas ga ayoyin alkur'ani sai ce wa annal mutasaddiya lalle ne gudurowa ba da hu bayan wannan malami da bi'u zaman liɗin sha'i maƙama wato domin farar da wata maƙama walau uti ya balagata ƙudama ya ce ko da an bashi iya zance na ƙudama ƙudama shine abul faraj ƙudama ibn ja'far al-katib al-baghdadi yana ɗaya daga cikin malaman da suke sanya misali a wajen kyauta da Allah ya masa kafa saha yana ɗaya daga cikin waɗanda suka shahara lafazin almutasaddi wato ismun fa'il ne an gane ko shine Allah yake cewa amma man istaghna fa anta lahu tasadda kake bijirewa kenan shine sai yake cewa duk wanda zai bujuro bayan badi'uz zaman saboda farar da makama ko da an bashi balaga ta kudama ibn ja'far al-katib al-basri yace la yaga tarifu ba zai iya kamfatar komai a wannan fage illa min fudalatihi sai daga dubbugarsa lafazin al-gitraf wato shine ko kuma algar an gane ko shine kamfatar abu shine ubangiji ta'ala yake cewa falamma fasala qalut bil junubi qala inna allaha mubtaliikum bi nahar faman shariba minhu falaysa minni ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم an gane ko ko kuma a riwaya ta nafi a garfatan shi ne yake cewa la ya tarifu ba zai kamfaci komai illa min fudalatihi sai daga duddugarsa abinda ake cewa fudala wato shine albaqiyatu min alma ruwa wanda aka sha aka rage a cikin makayi ko kuma a tauke abin da ya rage na diddiga kar mu manta mu wuce da wa fudulul hadar abin da yake alfudul jam'i ne na fad wato shine azza'idu anil haja haka nan fudala shine azza'idu anil haja min alma sai ce wala yasri zalika almasra ba zai tafi wannan matafiya anan malam sai ya amfani da lafazin al-isra' don ya tabbatar maka cewa abin fa mai wahala ne an gane ko al-isra ita ce tafiyar dare subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakana hawlahu li nurihi min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir yace ba zai tafi wannan matafiya illa bi dalalatihi sai da jagorancin sa yace walillahi darrul qa'il ubbugar ilimi na mai fada wato ya cancanta ga Allah tabaraka wa ta'ala falau qabla mabkaha bakaitu sababatan bizuda shafaitu nafsa qabla tamadduni ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم yace falau qabla mabkaha da a ce kafin kukanta bakaitu nayi kuka sababatan dan bege bi su'uda a su'uda shafaitun nafsa yace da na warkar da zuciyata game da ciwon da yake cikin ta qablar tamadduni wato kafin kafin nadama an gane ko walakin yace sai dai bakat qabli ta riga ta yi kuka gabani na bukaha kukanta fa hayyaja bil buka sai ya motsa mu kuka nuna fa qultu sai nace al fadlu daraja ya ta tabbata min mutaqaddimi ga wanda yake magabaci duk wanda ya gabace ka a wani fage to daraja ci ya kwashe daraja tunda shi ya fara zawa da abin an gane ko duk abin da za ka yi ko da ka fi shi kwarewa dai ya gabace ka wannan anan malam yana tabbatar ma badi'u zamana matsayinsa wato yana jingina masa ko da makamarsa ta hita badi'u zaman to amma dai ai daraja ta gaji zaman ce domin shi rigayi zuwa wannan fage sai dai akwai kuma a can inda malam yake sarraha cewa mukamarsa wata ta gaji zaman an gane ko inda za mu iske inda yake cewa in yakuni li iskandariyu qadli fatallu qad yabdu amama al-wadhi wal fadlu lil wadhi lil yace in har abul fatihil iskandari ya kasance gabanina ya ce to ayyayyafi shi ne yake bayyana kafin mamako kafin ruwa mamako ya sauka sai tsatsafa ta fara ya ce walfadulu ya ce darajar kwatawa ce ce lilwabili ta mamako ruwa ce lalis tsalli ba ta yayin ba ce inda yayin mai yanzu ya wuce an gane ko lafazin albuka idan ka yi shi bilkasir ma'ana ka sanya alifin maksura ma'anarsa shine kuka wanda babu sauti a cikinsa amma idan ka sanya al'alifin mamduda ka ce albuka'u kukan da ke akwai sauti a cikinsa sai yake cewa wa arju ina ƙauna daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah akuna kar na kasance fi hazal hazari wato a cikin wannan surutu allazi aurattuhu wato wanda na gangaro da shi walmauri da mashaya allazi tawarratuhu wadda na gangara ta kenan ina kauna daga Allah tabaraka wa ta'ala kar in kasance kenan Allah akuna kal bahisi ana hatfihi bi zulfihi kar na zamanto tamkar wanda ke binciken mutuwarsa wato da kubatarsa wannan karin magana ne suke sawa sai su ce fulanun kalbahisi an hatfihi da zulfihi wani ne zai yanka tinkiyarsa sai wukar ta ɓace ashe wukar ta shige cikin ƙasa akuya ku ta danne da kofakanta yana binciken wukar kawai akuya sai ta ringa tona ƙasa kawai sai ta fiddo wuka sai ya hango wukar sai ya fiddo sai ya yanka tinkiyar tashi shi ne suke sanya misali suna hausawa suke cewa zakara da tone-tone ya tono wukar yankansa sai ce wa jadi'i me yanke marina amfihi kar na zamanto tamkar wanda ke yanke zogon hancinsa bai kafihi da kafinsa za mu iske kasir lokacin da yake nufin ya shafansa da kai shi ne yanke hancinsa don ya kashe wata mata wadda ta kashe mai dan uwansa ya ce fa'al haka sai ya hada shi bil aksarina an gane ku wanda ya kasance haka kenan aikinsa fa'al haka sai ya hada shi bil aksarina a amala da mafi taɓewa ga ayyuka allazina dalla sa'yuhum su ne wanda aikinsu ya ɓaci fil hayati duniya a rayuwa ta duniya wa hum yahsabuna alhali su suna zakan annahum yuhsinuna sun'a lalle su wai suna kyautatawa ga aikin da Allah ya hore su da su da shi alhali su kuma tun a duniya sun ɓata aikinsu domin akwai riya a ciki aiki ko na riya da wanda ke akwai shirka da kafirci babu amfanin da zai kulla ma bawa a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala a gobe kiyama yace ala anni a bisa cewa ni wa in azama da biyan fadilul mutagabi a bisa cewa alfadin mutum wanda yake lura almutagabi mai nuna wauta ta da gangan an gane ko wa in azama da biya ko da ya rintse ido ya kau da kai game da aibi na wanda ya hango lafazin almutagabi shine mai nuna wauta ta da gangan domin algabawa ita ce wauta algabiyu shine wawa al'agabiya wawaye an gane ku sai ce wa nadaha anni almuhibbul muhabi yace masoyi almuhabi ne mini kyauta mushtaqun min alhiba wa nadaha anni wato yamin yayyafi ma'ana yamin kyauta yace la akadu ban kusa ba aklusu da zan kubuta min gumrin jahilin wato daga bani wanda yake jahili idan ka ce alhum ka masa rufa'a ghairin kin ma'anarsa shine bani allazi lam yujarribil umura an gane ko wa lam ya'rif hakikataha mutumin da bai jarraba al'amari ya sanin hakikaninsa shine yake cewa al'umar idan ku kace al'gamru wato shine alma'ul kafir ruwa wanda yake mai yawa idan ku kace aljimru wato ita ce keta shine wato abu hayyan yake rera wasu baituttuka yake cewa ya zunnu ya zunnu gumru annal kutuba tahdi akhafaha min li idrakil umuri ولا يدر الجهول بأن فيها غوامض هيرت أقل الفهيم فمن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليه حتى يصير أضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم شيء لا أكاد بنكسنت با أخلص da zan kubuta min gumrin daga bani jahilin wanda yake jahili au bi gimrin yace ko ma'abucin keta mutu jahilin ne nuna jahilci na da gangan ya ba'a minni li hadal wad'i wanda zai sarye da darajata da mutunci na li hadal wad'i sababin wannan littafi da na aza an gane ko wayu najidu ya ringa kururutawa bi annahu cewa ita wannan makama min manahi shar'i tana daga abubuwan da shari'a ta musulunci ta yi hali sai yake cewa yawa a nan insha Allah ta'ala za mu takaita sai sati na gaba muna fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana faɗakarwa guda ɗaya a jiya mun yi bayani akan tawassuli daidai inda yake cewa kuma bi tawassuli ne muhammadu sayyidul bashar mun zana hanyoyi hudu wanda ake tawassuli da su wato tawassuli da imani tawassuli da sunayen Allah kyawawa da sifofinsa tawassuli da aiki na gari tawassuli da addu'ar mutum wanda yake salihi managarci halartacce mai iko a bisa yin addu'a muka manta ba mu faɗakar akan cewa to yaya maganar yin tawassuli da alhurma alkur'ani ko darajarsa ko albarkarsa ka ce don albarka alkur'ani ko don daraja alkur'ani ko don alhurma alkur'ani wannan yana kalkashin yin tawassuli da sunayen Allah da sifofinsa domin alkur'ani sifa ce daga cikin sifofin ubangiji tabaraka wa ta'ala zance ne wanda yake nashi to yaya tawassuli da soyayyar da kake ma manzon Allah wannan shi ma ja'iz ne domin san manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ibada ce wadda imanin mutum ba zai tabbata ba sai ya kaunaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sama da komai la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in zaka iya cewa ubangiji ina tawassuli gare ka da kaunar da nake ma manzon ka sallallahu alaihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته